ya sa alkur'ani ya cece mu ranar alkiyama to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu yasin ajiya mun karanta daga aya ta farko zuwa aya ta shida don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta bakwai a wannan sura mai albarka aramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم نعم فأغشيناهم فهم لا يبصرون نعم
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب نعم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم مم.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين asantu wato Allah madaukaki ya ci gaba da bamu labarin mafiya yawan mutane ba za su zo wato ba za su zauna akan gaskiya ba da haka sai ce laqad haqqal qawlu haqiqa maganar ubangiji ta cancanta ta wajaba ala aktharihim bisa mafi yawan mutane Allah madaukaki zai azabtar da su Allah ka tsare mu daga azabarka fahim la yu'minuna saboda ba za su yi imani ban ji Allah ai al'aksar mafiya yawa ba su yin imani kalilan ma tu'minuna ko kalilan ma tazakkaruna duk masu imani Allah ya ce yan kaɗan ne masu wa'aztuwa yan kaɗan ne Allahumma ja'alna min al-qalil Allah ka sanya mu cikin yan kaɗan din nan inna ja'alna fi anaqihim aglala Allah madaukake ce mun sanya kukumi a cikin wato wuyansu wa fi aidihim da hannuwansu ake kukumewa a daure a wuya bi an tudammu ilaiha al-aidi a kama hannayen mutum guda biyu a kai wuyansa a daure shi wannan shine kukumi bawushe yana cewa daurin tankila fatujma'ul yadu ila al-unqi a taro hannaye haka a daure da wuyan mutum ko bawa haka ake matsauri fahiya ai al'aidul majamu'a ilal azkani hannayen suna zuwa har wajen haɓansu wahiyar mujtami'ul lahayai ne azzakalu shi ne inda wato gemu yake taruwa fahun mukuma huna ai rafi'una ru'usahu sun ɗaga kansu sama an ɗaure su kuma haka la yastadi'una khafdaha ba za su iya sunkuyo da kai ba wa hadha tamthilun mala yace wannan misali ne wal muradu abin nufi annahum la yad'u la yad'ununa lil imani ba za su motsa ba ga imani wala yukh wala yukhfiduna ru'usahum lahu ba za su saukar da kansu ba dan ainihin tawari'u su karbi imani sai Allah ya ce waje Allah min bayni aidihim sadda mun sanya wani toshiya a gaba gare su wa min khalfihim saddan kuma an sa kariya ta gaba ta bayan su bi fathi sin sadda wa qura bi dhammiha sudda fil mawdu'ain fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allah ya ce muka ainihin lillibe su muka libe idanuwansu ba sa gani tamthilun aidan lisaddi darfil imani alaihim wato tamthilan aidan lisaddi durqil imani alaihim wato Allah ya sake buga misali cewa duk wata hanyar imani zuwa gare su Allah ya toshe ta ba za su yi imani ba Allah ka buɗa mana hanyar imani wa sawa'un alaihim a anzartahum kuma wa'annan da Allah ya kange sunan daidai ne ka musu gargadi ka musu wa'azi bi taqiqil hamzatayn a anzartahum wa bi ibdali thaniyati alifan anzartahum qira'a biyu ce ko wa qira'a bi dhammi na'am وتسهيلها وإدخال الألف بين المسهلة والأخرى أم لم تنذرهم كما بكي مسو غرغدين با لا يؤمنون بلا سي إيمان با أي لن ينفعهم الإنذارك لم ينفعهم إنذارك وأذنك بذي تبع أنفان الدسوبة إنما تنذر من اتبع الذكرى الله يتوى النبي سنكوي كي كان ينغرغديني yanfa'u in zaruka gargadinka yana amfani manitta ba a zikira ga wanda yake bin alkur'ani ya yi imani da shi yana karanta shi gabansa na aiki da shi wannan shi ne in ammar wa'azi da alkur'ani sai ya yarda wa khashiyar rahmana bil ghaib wanda yake jin tsoron ubangiji mai rahama a fake ai abadahu bil ikhlasi wa khafahu yana bautata masa da ikhlasi kuma yana jin tsoronsa walam yakfur bihi bai kafircewa ubangiji ba wannan sai Allah ya ce fa bashirhu bi magfirati masa albishir da wata irin gafara wa ajarin karimin da wani lada mai girma wa huwa aljanna ita ce aljanna Allahumma ja'alna fiha thumma bayyana ta'ala ma yandawi alaihi al-inzaru wat-tabshir sannan sai Allah maɗaukaki ya bayyana abin da gargaɗi da albishir yake tattarowa wa mata zammanat alaihin risalatu da abin da saƙo wato manzancin manzan Allah ya ƙumsa in ɗiwa'an ijimaliyan wato yadda ya naɗo abin a haɗe wata jari tafasiluhu fi jami'i sura yanzu kuma za a yi abin daki-daki a dukkan tsoron fakada sai Allah ya ce ne ok akwai saura inna na hannu nuhil mauta kaga a cikin shimfiɗar da muka yi jiya an ce Allah shi yake rayar da ƙasa bayan ta mutu to ga ayar Allah ya ce inna na hannu nuhil mauta lalle mu ne muke rayar da matattu bayan mutum ya mutu sai Allah ya rayar da shi lil ba'thi ya tayar da shi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fi suhufil malaika wato sai mu rubuta abin da suka gabatar na ayyukansu a cikin takaddunsu da yake hannun mala'ikun ubangiji fi hayatihim duk abin da dan adam yayi a rayuwarsa ta duniya is recorded akwai fim ma in kana so za a nuna ma sadda ka buya kake munafurci sadda kake nuna kai ne mai addini ashe mugun munafiki ne ana nan da hotonka ranar alkiyama za a cire maka a baka a sa maka gani kaman kyamarar nan ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba a ce karanta littafin aikinka ya ishe ka kai wa kanka hisabi a yau Allah ya ce manita da fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shirya ya shirya ne don kansa ومن ضل فانما يضل عليها duk wanda ya bata ya bata ne don kansa batan wani ba zai shafi wani ba in uba ya bata sai a kai uba wuta da ya tafi aljanna in da ya bata babansa nagari ne da sai ya yi wuta uba ya tafi aljanna kowa ta kansa ne a ranar alkiyama nafsi nafsi wata kadda azbikumul asbabu haka qur'ani ya faɗa a sura ta biyu wato suratul bakara don haka sai Allah maɗaukaki ya ce zai yanke wannan alaƙar za a rubuta abin da ɗan adam ya yi a rayuwar duniya min khairin wa sharri alherin da kai za a rubuta sharrin da kai za a rubuta lijazu alai don a yi sakamako a kai wa atharahum athar bahaushe ya ce wanji kamar ka taka nan da kafarka in ka daga ai za a ga alamar kafa shine athar to idan mutum ya yi aikin kirki kamar wanda ya gina masallacin nan ko wancan in ya mutu wannan athar din ko da masallacin ya rushe ba za a daina ba shi lada ba matukar akwai wadda zai ce an taba yin masallaci a nan gurin wannan shine athar yana binne shi Allah ka ba mu ikon barin wani aiki na alheri da aka yi ce wa atharahum ai mastanna lahu ba'dahum wato abinda aka yi koyi da shi bayan sababu mai athar kamar manzon Allah duk wanda kaga ya musulunta a duk duniya sanadin annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam min atharin hasan na wanji wanda yake mai kyau ka ilmin allamuhu kaji athar kamar ilimi da mutum ya sanar kaga gumi ga athar nasa raddul azhani ila ma'anil qur'an kuma littafin Allah ya sa markalwa wanda ya iya in ya karanta sai a amfana da shi wanda ya karantar ya bar athar au kitabin sannafuhu ko wanda ya rubuta littafi ko mun karanci littafin da kai matukar ana karantawa ana amfana da shi kabar athar to yanzu karatun da ake yi mala'iku suna ta rubuta maka lada lalle aikin kirki alheri ne ko au hubusin ko hubusi an san hubusi a nan yawanci ba cika yin hubusi ba kamar allah ya ma dukiya sai ka gina gida dubu irin wadda gwamnati take yi a can namu ko 100 ne ko 150 ko to irin wannan in kai gida guda dubu sai ka ce wannan gidan duk talaka ya shiga ya zauna ai kyauta amfanin kudi alheri malam amma kana rike kudi kai ma ba zai amfane ka don haka wannan shine hubusi idan mai hubusi ya sanya sharaɗi a gidansa misali ko kayan hubusi sun ce sharɗul waƙifi ka nassu shari'i misali kayi gidajen sai ka ce a sa haya kudin in an karɓa a samu alarammomi masu karatun alkurani a rama a maka ne ake wana nan sai dai kai ta karatu kai haƙuri Allah sauwake a dinga ba su to yadda ya faɗa haka za in ya ce a a sa ya makarata alkur'ani su zauna da su da iyalansu daidai ne haka za a yi sharɗin waƙifi ka nassin shari'i wanda ya hubusi ya sa sharaɗi kamar nassi ne na shari'a dole sai an bi abin da ya ce ai waƙafin kaga hubusi shine waƙafi habasu au bina'in banahu min masjidin ko mutum ya ginin masallaci ba wai ka gina gidanka ƙato ba ko kai gidan haya a ce ai yana da gidajen haya ka cuci kanka ka bar wa 'ya'yanka watakila ba za su yi aikin alheri ba ba za su ma addu'a ba to haka ka shiga uku dukiyar da Allah ya baka bata amfane ka ba sai ka ware wasu gidajen in kana da gidaje ɗari kana da 'ya'ya to sai ka ɗabi ashirin kai sadaka da shi don allah ne ya baka shi ya ce kai sadaka amma ka kankame ɗan naka ma sai zama irin ka mai kankame ba kaga an bi babu allah ka shirya da mu auri baɗun ribaɗo shi ne tsaro ka yi abin da zai tsare addinin musulunci ilimin nan yana daga ciki taimakon musulmi yana daga ciki 'ya'yan musulmai marayu a taimaka musu na daga ciki musulmi gajiyayyu a taimaka musu din ribata ne aukan ɗaratin ko mutum ya gida gada ko ya lambatu ko ya kwalbati a anguwarsu ko a garinsu kandara ke ka san mai kudi ya yi gada ai kudin ya yi yawa ko in za a yi daren lebo da sauki kungilan najeriya ne ya ce maka biliyan kaza kuma karya ne ka je ka sayo garawun da yashi da waye ka ɗauko injiniya ka biya shi a aikin ka gani duk wannan zuren da aka sai ka gaba mu ya to yana daga ciki a ce wannan gadar wane ne ya yi ta athar na au na hau zalika ko abubuwan da suke kama da wannan kamar mutum ya gina laburari ko ya gina asibiti ai al'umma za su amfana ko ba haka ba au sayyi'in ko mutum ya bar mummunan athar kama a ce mutum ya mutu ya bar gurin kallon bal asar nasa bai da kyau ya mutu ya bar sinima ya mutu ya bar gidan karuwai sai ul'asari ke Allah ka tsare mu ka wazifatin wazafaha ba'dhu dhullami 'ala al-muslimina Allah dukan malam ka san baya tsoro shi kaman wazifa din da yan tijaniya suke yi a zo a taru a masallaci a kewaye a sa wani dan farin kyalle wannan farin kyalle in ka ji kare da take kansa allah sauƙaƙi shi ne mala ya buga misali ya ce ka wazifatin kaman wazifa wazafa babu zulami alal musulmi wadda wasu daga cikin azzalimai suka ɗora wannan aikin akan musulmai ko su ɗora musu wani aiki na cutuwa a ce in ana wazifan nan magana ma wai ba a yi kuma wai wannan farin ƙyallon annabi yana zuwa ya hauka yi duk da ake wazifar akwai annabi kaga ƙarya ta tabbata wani ɗan ɗariƙa yana yi sai abin ya sosa masa rai sai ɗan kama ƙyallon haka sai ya ja sai ya je na bin sai ce a kaga common sense ne imana ai hankali an baka don ya amfanar da kai kaga amfani aka yi da hankali ai akwai adilla akaliya kuma an yi da ita dalilai na hankali akwai magana da yin an yi hankali ba zai yadda ba akwai wanda yin aka yi zai yadda akwai wanda sai ko da hankalin sai an samu dalili kuma na shari'a dalilin shari'ar kuma sai ya inganta kaji ba sunna ke wasikkatun ahdatha hafiya taskhirihim da ainihin wani aiki da aka fara wanda za a hore wa mutane shi wa shay'un uhditha fihi saddun an dhikrillahi min al-alhani wal malahi da abin da aka fara shine wa shay'un uhditha a fari wani abu fihi saddun an dhikrillah a cikin abin za a kange mutane daga addinin Allah a hana su karatun alkur'ani a hana su yin sallah akan lokaci kamar mai kaman football yana ciki kullum yara ba su da aiki a dabobinsu sai fitin sai musu bol ko to wayanda suka assasa dama bol din yahudawa suka kagota saboda mai saboda su shagaltar da 'ya'yan musulmai ga barin karatun alkur'ani da barin sunnan manzon Allah da yawa za ka samu yara sai su irga maka 'yan tim na kulob kaza na ƙasa sai wani ya irga ma na ƙasa goma ya san sunayensu amma ka ce ya gaya ma sahabbai goma da annabi ya albishir cewa yan aljanna ne wallahi bai sani abin ba za su haɗu ba in ka san wannan ba ruwanka da wancan shirman in ka kama shirman to nan ba na kamar diddani lam ya ci ta mi'ani kishiyoyi guda biyu ba za su haɗu ba a zauna lafiya zai yiwu ba zai yiwu to shine mala ya ce kamar wani abu da aka kaga wanda zai hana addini min alhanin kaman wake-wake ka dubi diramar hausar nan haka muku wani hada wai arewa 24 wai ai abin hausawa ne kuma karya ne wasu miyagu aka yi amfani da su tun daga amerika aka zaɓe su aka sanya makudan dukiya a zo dai a sake wargaza tarbiyyar 'ya'yan arewa saboda arewa an ga suna da riko da sunna suna da riko da alkur'ani suna da kishin addini suna da kunya kafin diramomin nan su faru da ba za ka ga yaro saurayi da budurwa suna tafiya ba mu muna yara idan mutum da kekensa ya ɗauko mace ko kanwarka ne sai a ce kare ya ɗauko mushi kai ka sani ku? to yanzu haka ake yi yaro da ɗan lejin ɗin da roba-roba sai ya ɗauko budurwa ya je ya saya mata mitfai ya saya mata waye ko ina za su ko ina za su ko mi suke yi allah ya sauka to ba duk a cikin wancan abin suka ga suka koya har an kai fagen da an cire kunya a wajen 'ya'yan musulmai mata in za a biki ko a wajen neman aure ana rungume-rungume to na zai yi albarka sai an samu tasirin wannan abun kai in ka haifi yarka yi runguma kai kai taka sai an yi zina da ita saboda kai ka bude hanya albadi huwa al'adlam wanda ya fara shi ya fi kowa zalunci ya kawai na abubuwan dole sai an yi watsi da su in ba haka ba muna cikin fitina allah ka tsare mu au malahin ko ko ababen wasa kaga da bol din naka da monopoly ne tunuka ne wane ne wasanni dai ga sunan iri-iri wani abu zalika lil khabar al mashhur yace ya faɗi wannan ne saboda hadisi shahararre wanda annabi yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda duk ya sunnanta wata sunna mai kyau a musulunci fa'amila biha man ba da ku wadda ya zo bayan sai aiki da ita kana lahu ajaruha to ya zan yana da ladar wannan sunna wa mislu ajari man amila biha min gairi an yun kasa min ujuri mishai bayan ladansa yana da ladan ko mutum nawa ne suke koyi da wannan sunnar ko ba za a tauye wa kowa ladansa ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya kago mummunar sunna mummunar hanya a musulunci kana alaihi wuzruha nauyin zunubinta yana kansa shine kana alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ba'dahu kuma ladan a wato zunubin wanda ya aiki da wannan hanyar tasa bayansa yana kansa min gari an yi kasa min ujurihim shay'un ba tare da an tauye komi ba a ladansu wannan hadisi ne ingantacce a kharajahu muslim fi sahihi shine hadisi na 6975 wa ahmadu fi musnadi imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna ya da wannan hadisi cikin musnad nasa hadisi na 6,975 shi ma wa tirmidhi abu isa tirmidhi shi ma ya fidda wannan hadisi cikin sunan nasa hadisi na 2,554 min hadisi jurayr bin abdullahi radiyallahu an hadisin na sahabi mai suna jurayr dan abdullah allah maɗaukaki ya yarda da shi قدم الإحياء على الكتابة Allah ya gabatar da rayarwa bisa rubutawa me yasa dan sai da yace inna nahnu nuhil mauta sai ce wa naktubu mu muke rayar da matattu bayan sun mutu kuma mu yi umarni da rubuta abin da suka gabatar na aikin su da wanda suka bari ake koyi da shi me yasa ya gabatar da haka mana ce ne annal ihya'a huwa al-mu'tabar domin rayarwan shine abin lura wal kitabatu muakkadatun mu'azzamatun li amrihi rubuta wannan karfafawa ne da take girmama al'amarin wato rayarwa wa kullu shay'in wa kullu shay'in ko wa kullu shay'in kowane abu malaice nasbuhu nasabahu bi fi'lin yufassiru ya man nasaba ne da wani fi'ili wanda zai fassara ahsaynahu kowane abu Allah ya ce mun kiyaye shi ai gabatnahu fi imamin mubin a cikin ainihin lauhul mahfuz kitabun wa huwa lauhul mahfuz qabla al-khalqi wa qabla al-ihya'i tun gabanin Allah yayi halitta tun gabanin ya rayar da halittar ya rubuta abin da halittar za ta innama al-maqsudu bil kitabati al-athar abin nufi da rubuta wannan asar ɗin almazkura min af'alil ibadi daga cikin ayyukan bayi qada'ul a'zari dan yanke hanzari ne wa ithbatul adl fil hisab da kuma tabbatar da adalci a wajen hisab malai ce wa bada bayani ithbatir risala bayan Allah ya bayanin tabbatar da manzanci wa ithbati kauni muhammadin sallallahu alaihi wa sallama minar rusul bayan Allah ya tabbatar mana a farkon wannan surar cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana daga cikin manzanni ala ɗariƙil haƙƙil mustaƙimi a kan hanya ita ce ɗariƙa in ka jance ɗariƙa hanya ce ta tijjani hanyar tijjani kabi ta abdulkadir kabi abdulkadir kabar annabi ta jilani kabi jilani na kashabandi kami na kashabga sunan ba adadi wal isharatu ila mawdi'id da'wa da kuma ainihin nuni ga ainihin mawdu'i na da'awa wa huwa wujudillahi al-mursili abinda ake kira din shine samuwar ubangiji wanda ya aiko da annabi bi kasri al-madalulu ilayhi bi athari khalqihi wanda ake kafa dalili a gane ubangiji akwai shi sai ka ga halittar Allah ya zaba wani ya ce halitta aya aya ai alama ce da take nuna akwai wani abu yanzu in ka ga wannan waya yana nuna ma akwai wadda ya yi ta to wadda ya wayar ma akwai wadda ya yi ko ba haka ba ne na'am wa'i na'am والإشارة إلى تدوين عمل أتباعه صلى الله عليه وسلم كما أكوينوني تيوى أيكم مبيا النبي أنا ربو تاسو أنا موسو ديوان شيني أكوي فايل لا أيكم متنن أنا عينهم لوكا أنا ريكودين نعم من حسن وسيء aikin kuma mai kyau ne ko mummuna bayyana anna amala atba'i rusuli alladhina yakununa ala martabatir rusul wato sai bayani cewa anna amala atba'ir rusuli aiki wato na mabiya manzanni alladhina yakununa ala martabatir rusul wanda suke zama akan martaba ta manzanni al-asliyina bi hukumul tabi'a da hukunci irin na biyayya la bil asalati ba da asali ba faƙala sai ce
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون الله ما دوكي يتي وضرب لهم مثلا كونغا an shiga kissar kenan ko to ina ga kafin mu fara wannan kissa akwai sanarwa da zamu gabatar ta neman taimako akwai wani bawan Allah dan uwa wanda bai da lafiya sannan yana da fama da iyalai an san dai yanayin da ake ciki wanda ya fara ganin likita yau gani na biyu gobe zai gan shi kuma abubuwan da zai ɗauka na ɗawainiyar suna da yawa da haka ake neman taimako a hannun kowane ɗaya daga cikinmu maza ko mata wadda allah ya huwace mana don a taimaki wannan bawan allah ciwon da yake da shi ba shi da kyau in ba a tare shi ba zai iya zama mar illa allah ya sauka da haka mu taimaka fi sabilillah na'am allah maɗaukaki ya ce wa birib lahum matsalan ka buga musu misali mala ya ce warada barbul matsali fil ƙur'anil karim fil mawadi a kathira an ga gurin ko? lamba ta ɗaya buga misali ya zo a gurare da yawa a cikin alƙur'ani li'izzatin nasi allah yana buga misali ne don yi wa mutane wa'azi wa irshadihim da shiryar da su waliyatabiru don su lura wa minha yana daga ciki qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki da yace wa garib lahum mathalal hayatid dunya ka buga musu labari na ainihin wato rayuwa ta duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalada bihi nabatul ardh sai ainihin tsirrai na ƙasa suka cuɗanya da ruwa ɗin fa'as ba hashiman ta zuruhun riya sai wayi gari bushasshiyar ciyawa iska tana sheƙar da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai iko akan kowane abu wajen a nuna ma rayuwar duniya duk yadda ta kai da daɗi da ni'ima a wurin wadda ta yi mar ni'ima ɗin to kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama ruwan nan ya haɗu da ƙasa ƙasar ta tsirar da tsirrai wannan abin da ya tsiro ɗin kuma sai rani ya zo irin yanzu an zai bushe in aka sau iska sai ta sheƙe shi to haka rayuwar duniya take irin wannan misali don ɗan adam ya lura da shi ya gane duniya ba gun zama ba ne wa ƙauluhu ta'ala da faɗin allah maɗaukaki da ya ce matsalin lazinar ta min dunin lahi auliya ba akwai masu cewa akwai waliyai ba suna da kansu koma bayan Allah to sai Allah ya ce misalin waɗanda suke rukun wani ba Allah ba a matsayin waliyai ka matsalin an kabuti ta baita kamar gizo-gizo ne wanda ya riƙe ainihin gidansa an san tautawa yanar gizo wannan net ɗin na wanda yanzu ta zama fitina ko duniya a tafin hannunka to Allah ya ce wayanda suka riki waninsa a matsayin waliyai suka bar Allah tamfar ainihin wato gizo-gizo ne da ya riki ainihin gidansa kaga dai gidan tautau ko gizo-gizo idan ya shiga in ana rana zai mar maganinta ruwan sama iska duk ba zai mar magani ba to haka wanda ya ce ga wani wali ba Allah ba ba manzon Allah ba ba mummunai ba ya san wannan ya riki wani ya ce shi ne wani to ibadar da yake misalinta kamar shi ne tautauɗin Allah ka shiryar da mu wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun lalle mafi rauni daga cikin gidaje shine gidan gizo-gizo inda mutane sun sani suratul ankabuti aya ta 41 wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah da ya ce wa daraballahu matsalan lillazi na amanu ra'ata fir'aun kaga Allah sarkin iko ka dubi tsananin kafirci irin na fir'auna sai ba shi mata kuma mai imani har Allah ya buga misali da ita ya ce Allah ya buga misali na masu imani sai cewa imra'atu imra'atu fir'auna ita ce matan fir'auna إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة wannan matar ta kwarai ce ta ce ya ubangiji ka gina mun gida a wajenka a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni daga fir'auna ka tseratar da ni daga aiki irin nasa wa najjini min alqawmi zalimin ka tseratar da ni daga mutane azzalimin suratul tahrim aya ta 11 كما ضرب المثل في الذباب kamar yadda Allah ya buga misali da kuda wal ba'uda ya buga misali da sauro wal kalbi kai Allah ya misali da kare ka san wa aka misalta da kare malami mummunan malami mugun malami mai ɓadda al'umma wadda baya faɗin abin da Allah ya ce da manzansa sai ya faɗi bukatunsa don ya samu biyan bukatar duniya sai Allah ya buga shi ce fa matsaluhu fa matsalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas auta turukhu yalhas Allah ka raba mu da lallage irin na kiri wal'a'ama Allah sai ya buga misali da makaho kasan makaho fagamniya yake baya gani yanzu makaho in yana nan zai sauka bai sani ba sai ya dubura saboda ido babu shi yasa annabi ya ce Allah ya ce idan ya karbi ganin bawansa bawansa ya yi haƙuri ya ce bai da sakamako sai aljanna mai imani ba kenan kuma mai haƙuri kasan wani Allah ya ɗora mara abu sai ya ji shi kaman Allah ma ya washe shi ko kudi ya zaga ya zaga bai samu ba sai ya fandare shi kai duniyar ma ta tashi ta ki ta tashi dan adam ke wal basir a wani gurin kuma Allah sai misali da mai gani wa shajarati tayyiba Allah ya misali da bishiya mai kyau itacen dabino ke ka matsali shajaratin ɗayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha asalin misalin da Allah yake bugawa kalmar la ilaha illallah ita ta yi kama da wannan kaga in ka ɗauko dabino yana da jijiya a ƙasa ya yi tsawo kuma sai ya san wannan tamkar ita ce reshensa kuma sai ya yi ainihin ‘ya'ya a jiki shi ne asuluha sabitun wa faruwa fi sama tuti ukulaha tana ba da ‘ya'yanta kulla hinin kowane lokaci bi izini rabbiya na'am sai ce bandami kuma wa shajaratul khabitha wa masali shajaratin kabisatin ko ka shajaratin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar a suratu ibrahim wa abdul mamluki ko Allah ya buga misali da bawa wanda wani ya mallake shi shi mutum ne amma bawa ne a wani dan uwansa mutum abdan mamlukan kenan abkamu kuma bebe ne baya magana la yaqdiru ala shay'in bai da iko akan komai wa man ya'muru bil adl sai buga misali da wanda yake umarni da adalci wal qur'ani mali'un bil amthilati qur'ani yana cike da misalai wa qala ta'ala Allah ce kadhalika yadribu Allahu al amthalu haka Allah amthala kai haka Allah yake buga misalai suratul ra'd aya ta 18 na'am to kunga sai Allah madaukaki yace wadrib lahum mathalan maf'ul al-awwal ka buga musu misali ashabal qaryati mutanen wata alqarya sunan garin andaqiya qa'idatul awasim min biladir rum wato cibiya ce ta headquarter kasar rum idda ahal mursaluna yayin da manzanni suka zo musu ila akhiri badal al-ihtimali min ashabil qarya ai rusulu isa manzannin annabi isa ya tashi masu wa'azi ya tura zuwa garin andakiya wa qissatuhum tadullu ala irsali isa ashabul qarya isar tana nuna annabi isa ya aika masu wa'azi zuwa ashabul qarya din na'am ligairi bani isra'il wai wannan yana nuna annabi isa an aiko shi har ga waɗanda ba banu isra'ila ba haka ne ko wa qissatuhum tadullu ala irsal isa li ghairi bani isra'il kisar su tana nuni an aiko annabi isa har ma wadda ba banu isra'ila ba tamhidan li risalati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama dan a fara shimfida cewa Allah zai aiko annabi kuma ba na larabawa ba ba na quraishawa ba ba na larabawa ba na duk duniya ko na yare yana karkashin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ka sai ya ce wannan abin da yake nuni kenan ina ne gurin na koma sama ko na allati ta ummu kafatan nasi haka ne wanda take hada dukkanin mutane in arsalna ilaihi musnayn fakazzabuhuma Allah ya ce yayin da aka aiko musu ko muka aika musu wasu masu wa'azi guda biyu suka je suka yi musu wa'azi sai suka karyata su ila akhirhi badalun id al'ula ay arsala isa alayhi salam rajulaini min alhawariyin annabi isa ya aika mutum biyu daga cikin daga cikin hawariyawa haka ne ko dan su je wannan gari su yi wa'azi ila andaqiya zuwa garin andaqiya fa inda ma wasala li babil hisni yayin da suka shiga suka zo kofar garin wajada shaykhan yar'a ganaman sai suka samu wani tsoho yana kiwon awaki wa huwa habibun najjari shine habibun najjari sunansa lamba ta uku ne ذكر بعض المفسرين أن هذا الرجل اسمه حبيب النجار yace wasu daga cikin masu tafsiri sun ambaci cewa wannan mutum sunansa habibun najjari haka ne ko walakin lam yarid shay'un thabitun min alkitabi sai dai babu wani abu tabbatacce da yazo daga cikin qur'ani aw sunnati ko hadisi yuthbitu zalika wanda zai tabbatar da haka amma fa wallahu alam Allah shi an mafi sani haka ne ko to lokacin da yaje suka samu wannan dattijo a bakin gari yana ainihin kiwo fa sallama alaihi sai suka mar sallama wa da'awahu ila din suka kira shi zuwa ga addini fa ajabahuma sai ya amsa kira ya karbi addini ba da an arbahu arayahu ayatan ko bayan sun nuna masa aya fi ishfa'i ibnihi alladhi kana maridan منذ sanatayn yana da da shekara biyu ba lafiya suka mar addu'a Allah ya bashi lafiya suka bashi kalmar shahada sai ya karba ba su nemi ya biya kudin jinya ba suka mar magani a ɗansa suka mar wa'azi kuma ya yadda fada'a ya lahu fa shufiya suka mar addu'a sai Allah ya warkar da shi thumma dakala ala maliki sai suka shiga wajen wani mai mulki ismuhu an ikhan min mulukin rum daga cikin masu mulkin rum wa kana ya'budu sanaman yana bautar gumaka fada'awahu ila dini suka kira shi zuwa ga addini fa ba sai yaki wasajanahuma ya rufe su a kurkuku wa darabahuma bil jildi yayi musu duka da ainihin wato bulala fa arsala isa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam ya aika ra'asal hawariyina shugaban hawariyawa sunansa shamun as-sayfi ala asarihima yabi bayan su liyubsirahuma dan ya gano su fa dakala shamunul balada mutanakkiran shamun sai ya shiga garin mutanakkir ba wato ba jikinsa ba a sake ba hatta tasala bil maliki fa akramahu sai da ya haɗu da sarkin ya girmama shi lanahu kana yukhfi imana domin shamun ya zo ya ɓoye imaninsa thumma la dafa al malika fi sha'ani rasulain al ulayn sai tausasa magana a sarkin ya tambaye shi labarin masu wa'azin nan guda biyu fagazibal maliku sai sarkin ya fushi wa arada qatlahum jami'a sai niyyar su ukun zai hada diyar kansu fa balagal khabaru habiban najjari wannan labari sai kai ga habibun najjari fa jaa yasta'difu qaumahu fi ihya'ir rusul sai zo yana tausasa wa mutanensa wajen yadda za su rayar da manzannin nan kama haka Allah ta'ala faƙal kamar yadda Allah maɗaukaki ya kaito ce fa'azzazna bi thalithin sai muka ƙarfafi wa'ancan masu wa'azi hawariyawa guda biyu da wani na uku faƙalu inna ilaikum mursaluna suka ce mu ba an aiko mu ne da saƙon addini zuwa gare ku kala ahalul ƙarya mutane wani alƙarya sai suka ce ma antum illa basharun mithluna ko ba komi bane mutane ne kwatankwacin mu irin mu daya wa ma anzalar rahmanu min shay'in suka ce ubangiji mai rahama ba abin da ya saukar in antum illa takdhibun ba komi kuke faɗa ba cewa Allah ya saukar da littafi ya ce a bautata masa ya ce a daina kaza da kaza a yi kaza da kaza ƙarya kuke yi sai suka karyata su to saboda lokaci za mu takaita akan wannan in allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai aya ta goma sha shida wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
yau ba taimakon marayu ba takardar da ba so an taba wani abu an taba yan gyara wani wai yawwa a assalamu alaikum wa rahmatullah kamar sanarwar da lokacin malam ana gabatar da tafsir na yayi na bawan Allah da bashi da lafiya ake neman taimako to an samu kuɗi oh, to sai a jira sai daga ƙarshe kenan don da an sami jimlar kudin to kuma ga wasu 'yan agaji sun kawo da yawa gwanda a bari sai daga karshe a sana sannan jiya na ce takaddu su dan dakata na tambaya kuma sai kawo su ake yi kuma wasu sai kawai wanda za ka to ai malam wani ya yi ta rubutowa yana ta magiya wai ina faɗa musu idan suka ɗan rage sai kowa duka samu a kan lokaci ba za su yadda baka yi yawo Kai, wannan duk sai su bari kai an fara sai a zo a ce da to sai to ai na taso ne ba to mai tambaya ta farko yana cewa malam ni ne in ke tare announcement kenan eh ba wani announcement A- announcement din na kudin ne suna tattara gama aikaci eh to ba su kawo takardu ko na taimako na kwamitin marayu ba har yanzu ba a kawo ba eh Eh.
a nan Wa- a ina babu a kayan da aka kawo yau ba ba a kawo ba har yanzu dai ba su miko wata takarda ba su da suke tattara mai wannan tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce malam dan Allah ka mana bayanin bambancin hubusi da wakafi ma
Ah, duk abu ɗaya ne da hubusi da wakafi duk abu ɗaya ne Mm.
ka tsayar da abu ba a gadansa Mm.
yanzu kamar wanda ya gina masallacin na ai hubusi ne Mm.
kamar makabarta hubusi ne ko da yake yanzu na ga wasu suna sayarwa ko to akwai mayun fegi ne makabarta hubusi ne masallaci hubusi ne idan ka gina gida ka ce a yi kaza da shi hubusi da hubusi da wakafi duka abu ɗaya ne Mm.
yawon mai wannan yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce malam wallahi mata ta ce tana fita ba izini na na yi kokari na hana ta taƙi kuma wata na hudu ban santa mace ba na tambaye ta dalili ta ce haka ta ga dama to malam dangane da wannan al'amari tsakanina da ita miye mafita sai ka je ka samu wani yanka da nata sai a zauna a fitar da mafita
mai wani yana cewa malam tambaya ta ita ce mutum- wato mutum ne ya tsinci wani abu a gurin zamansu sai ya saurara akan ko zai ji cikiya kuma bai ji wani ya yi cikiyar ba shine nake son malam ka faɗa min ya zan yi da wannan tsuntuwa da na yi zai ajiye ta shekara guda yana cikin nan in ta cika to shi kenan in koye sadaka da ita koye amfani da ita radda ya fito ya bashi
mai wani yana cewa malam ya hukuncin sallar mutumin da bai iya tahiya ba gaba ɗayanta ya hukuncin sallar da yake a ba matsala tahiya sai a koya masa abinda aka bi lura da shi shine karatun fatiha da cikar ruku'u da sujada
wani yana cewa malam tana cewa malam ina so ka yi magana a irin mazajen da suke yawan zagin matansu yanzu malam sai ka ga ma- maza suna yawan zagin matansu wasu ma har da duka to ba a zagin a in ka zagi uban mata kamar ka zagi ubanka ne Mm.
haka ita ma in ta zagi mahaifinka yadda za ka girmama iyayenka haka za ka girmama iyayen matarka haka ita ma za ta girmama iyayenka kamar yadda za ta girmama nata wannan shi ne ka'ida ta addinin musulunci na'am mai wannan tambaya na cewa malam tambaya ta ita ce shin malam menene matsayin sana'ar shagon ture-turen waƙoƙi da bidiyo da ake yi ma'ana 'yan downloading shin ya matsayin kuɗin da ake samu ta wannan hanyar saboda wani lokacin malam bidiyos ɗin da ake yi zaka ga har da na batsa da kuma waƙoƙi marasa amfani wadda ke ɓata tarbiyyar yara da fatan malam zai mana wa'azi yayi.
eh ni ba ruwa na wa'azi yayi.
eh ko ba haka ba ne?
zai ƙara yanzu mu ma muka karanta namu a nan ko ba haka ba yanzu mun karanta irin wannan yanzu a nan gurin ai in ka ji salan yana so ya ƙara jawabi ne akan abu ok dama ai ya san ba kyau Yau.
mai wani yana cewa da Allah malam ya ce wallahi malam rayuwata tana cikin hadari domin ban san ranar da zan mutu ba amma na ka- na kasance a wasu lokutan na aikata sabon ubangiji na kasance mai yawan wasa daga bana har sai na yi inzali sannan nake jin hankali na ya kwanta wallahi malam na rasa yadda zan yi na daina wannan mummunar ɗabi'a ta Sai yadda zai mana shi ne yake so malawai kamar nasiha sannan kuma ka taya shi da addu'a kuma da ba da shawara duk ba wannan bane Ah, haka ne.
matsalarsa kawai ko dai ya aure ko kuma ya dinga azumi Eh, kawai haka annabi ya ba da shawara ya ma'asharar shabab manista da'a min kuma ba'ata fale ta zawwaci ya ce ku matasan samari wata ran za ka zo ka nema manin ma za ka nema ka rasa a jikinta saboda matashi ne shi yanzu to annabi ya ce wanda yake da halin aure ya yi wanda bai da shi fa sai ce dinga yin azumi ba sai ka koshi ba sha'awar ta tashi tabbas to ka kama azumi sai ka ga ka daina ɗayan biyu ne ko ka yi aure ko ka kama azumi shi ne mafitarsa na'am mai wannan tambayar yana cewa to kafin tambayar kudin da aka samu na taimakon da aka nema na wannan bawan Allah marar lafiya naira dubu ashirin da dari uku da naira biyar shine Allah abin saka da alheri wani yana cewa Allah shi gafarta malam malam sunna wato malaman sunna sun yaki taron suna da ake yi sai gashi yanzu an maida shi a masallaci kuma sai kaga har ahalin sunna ma suna yi shin hakan ya halatta kenan yanzu malam a bai halatta ba ya saba wa koyarwar annabi da su bayan an yi sallah wani ya lallabo gun liman har da ɗan mintinsa da goro ba, da dibino da kai da wanda ya wancan duk ɗaya ne musulunci abin da ya ce kai hudu ba a ɗan jaririnka ka yi ta haniki ranar bakwai in ka ga dama kai walima ka yi abinci mutane su ci shi kenan amma ba za ka zo masallaci ka raɗa wa liman ka ce ka aihu a yi kaza a yi kaza ba addu'ar da za a maɗin kai kai ta can gurin walimar da aka ce ka yi yana daga cikin abin da ake walima an amma aihuwa Allah ka shiryar da mu wani yana cewa malam mata na biyu ne ɗaya ta fi kyautata min ta san halin da ta san halin da in ba ni da shi sai kaga ta yi hidimar gida ma da kudinta kuma ba za ta tambaye ni ba ni ma sai malam kuma na fi kyautata mata shin hakan ina da laifi ko babu kyautata ko dai ka biya ta kudinta ai ba shi ta man eh ko ba haka ba Eh, sai dai wai ba ta inda ya tambaya.
bata ne ta ce ka rike mai gida amma ai hakkin wa alal maulidu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf duk wanda aka mar aihuwa to shi zai ba su abinci a matar da ɗan mu kaga a hausa zai ka sai an aiba ma ɗaya shekara bakwai zai ka ce ya tafi badawai karatun ƙur'ani wai almajiri ne wannan nauyin da aka ɗora ma baka sauke ba sai ka dawo da baya ko in za a yi a sanja tsari wanda duk zai je karatu a bashi abinci kamar ka je kasashen yarabawa sai ka ga yaro an haɗo shi da buhun teba garin kwaki da wakensa da rigunansa da omo da sabulu ba za ka gane almajiri ba ne yana karatun alkur'ani ya hadda amma ɗan arewa ba haushe da miyagun malaman cikin musulci wai in za a hana almajiranci ana hana karatun ƙur'ani kuma ƙarya suke sun sani su ba za su bar ɗansu ba wasu manyan masu wannan maganar sai kaga gida suke saya su kutum da guda su keɓe 'ya'yansu su ɗauko malami ana musu abinci 'ya'yansu su yi hadda nan amma ɗan talaka sai su ɗaure gindi a je saboda can ma za su yi amfani da almajiran duk wanda aka mar'aibuwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ka ciyar da iyalinka ka ciyar da 'ya'yanka kai musu tarbiya aihuwar ba wajibi ba ne amma tarbiya wajibi ne daga in ka aihu aiki ne babba sai ka tsaya ka ga tarbiya tarbiya ko ba ta yiwa in ba ilimi allah ka shiryar da amin mayalan tana cewa malami ne ne hukuncin matan da suke shafe-shafe da nufin sauya launinsu na asali wato bilicin kenan da yanzu mata suke yi
sai ka ga fuskar mace fara in ka duba gaba ka ga baka kirin kaga coge ke inda riwayar hadisi take ba za a karba ba ai yana daga cikin abin da Allah ya faɗa shedan da ya ce zai batar da su wala amuran na fala yughayyirun na khalqan lahi Allah ya ce wa man ahsanu minallahi sibga wa yafi Allah iya kala to yayi ka baki ka ce ni Allah fari zan koma ka ce Allah bai iya ba ke ka zauna dunanka haka ni guru ka ba Allah ka ga yadda zai ma dukan ku asalin ku daga annabi Adamu wannan kawai yaudara ne da bata lokaci daga baya wannan gun da kika yi shafe shafe zai zo ya zama gyambo ba zai kuma warke ba Allah shirye da mu to bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe tana cewa malam tambayar mu ita ce malam wata mace ce ta yi tafiya ba tare da iyayenta sun yarda mata ba to da ta dawo sai aka mata fada to ganin wannan fadan kawai sai ta je ta sha maganin fiya-fiya sai kuma ta zo gurin iyayenta ce su yafe mata ga halin da ta shiga to kuma sanadin hakan har ta rasu yanzu haka ta rasu to me hukuncinta a wajen ubangiji wai ganin cewa ta nemi yafiyar iyaye to ai yar wuta ne to
wanzu Allah ya ce duk wanda ya ɗauki wani abu ya gwangwada ya sha abin yana halinsa sai ya tafi wuta wanda ya soka wa kansa wuka ya mutu wuta wanne za ka ɗauka
na annabi hada shi ke na ce ma yar wuta
to iya tambayoyin da za a karanta kenan kafin a je ga addu'o'i batun waɗanda suka kawo taimakon marayu wata mata ta ba da hijabi guda hudu na yara ta ce a baiwa marayu sannan wata ma sannan wata ma ta ba da dogayen riga na yara guda uku na'am Allah saka to sai masu neman addu'a da dama takaddun nan duk malam yawanci duka suna neman addu'a ne ciki akwai Abdullahi Ganjar to yana kwance a gida kwarai da gaske Allah ba shi lafiya masa addu'a da ranar asabar zai koma asibiti to Allah ba shi lafiya akwai wata bayar Allah da ta aiko 200 tace a bayo malam eh tana neman addu'a wani harkinta ya makale da sauran mutane yan uwanmu da yawa muna tawassuli da wannan karatu da muka yi na'am babani lebo bai da lafiya shi ba Allah ba shi lafiya Allah madaukaki ya san marasa lafiyar mu Allah ya tashi kafaɗa su shugabannin mu Allah ya shirye da su kasar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa adha'ima magfiratik wal ganimata min kulli birri was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata min an-nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin